بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barkam da sake haduwa a wannan cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kafin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya jika shi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren 13 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 daidai da 11 ga watan a biyu shekarar bature 2025 wannan shine majalisi na tara a cikin a jeren giyar muqaddima na karatu wannan littafi mai albarka sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafa ash-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma kuma wannan majalisi shine mai darasi mai lamba ta a takwas kenan insha Allah idan jama'a masu bibiyan wannan darasi basu manta ba a darasin da ya gabata malam ya gama kawo mana zantukan manyan a'imma na musulunci guda hudun nan fara daga kan al-Imam Abu Hanifa har zuwa Imam Ahmad bin Hanbal a inda suke bayyana cewa lallai duk sanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo akan wata mas'ala hadisin kuma ingantacce tabbatacce to wannan shine zancen su koda ko ba su san hadisin ba koda ainihin wato sun taɓa yin magana da ta saba wannan hadisi to bayan da muka gama jin wannan shine malam zai yi mana a cikon ta'aliki a ƙarƙashin wannan gaba malam yace tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhum fil amri bit tamassuki bil hadith waɗannan su ne zantukan manyan limaman nan Allah maɗaukacin sarki ya ƙara yadda da su game da umarni da suka yi wajen yin ruko da sunna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wan nahyi an taqlidihim duna basira da kuma cewa hani da suka yi wajen a makalewa maganganunsu ba tare da mutum ya san hujjan wannan zancen nasu ba musamman kuma idan zancen da suka faɗi ya zo ya saba wa hadisi karara wanda kuma kai ka ga wannan hadisi to sun ce kada a biyu zancen su a dauki hadisin manzo Allah ya mala yace wa hiya min al-wuduhi wal bayani bi haythu la taqbalu jadalan wala ta'wila kuma waɗannan maganganu kamar yadda muka ji su maganganu ne waɗanda suke warewake a bayyane suke a fili suke wanda baya buƙatan wani yayi jayayya ko yayi musun abin da suke nufi a cikin zancen su kun gane abin da malai yake cewa nan ko ayyar da suka yi fa'izan cikan nan nasu da muka ji babu wani mai hankali wanda daga yanzu zai fahimci cewa limaman nan suna gabatar da ra'ayinsu akan hadisan manzon Allah babu mai hankali da zai fahimci haka domin maganganun su karara ya nuna cewa ra'ayinsu shine hadisin manzon Allah matukar ya inganta idan ma zancen su ta saba wa abin da ya zo a hadisi to a ajana su a dauki hadisin manzon Allah kaga sun yankan maka hamzari cewa rashin sani yasa ba su magana da hadisin ba to kai da ilimin hadisin ya zo gare ka to baya halatta ka aje wannan hadisin akan zaka dauki ainihin wato zancen su zama an fahimci wannan da kyau ko malai yace wa alaihi to kari akan wannan maganganu fa inna man man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnah duk wanda ya maida nashi kuma addini shine riko da duk abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah ولو خالف بعض أقوال الأئمة كودا كوا wannan hadisin ya saba wa wasu zance na wasu malaman musulunci manyan limamai la yakunu mubayinan limadhhabihi to kai da ka dauki wannan hadisin kai aiki da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah baka ainihin wato saki wannan mazhabin limaman ba wato har yanzu kana kan mazhabin su tunda dama menene ake nufi da mazhabi shine tafarkin da mutum ya rayu akai to su limaman sun ce tafarkinsu shi ne kai aiki da hadisin da ya inganta Bashe ka ga duk sanda kai aiki da hadisin da ya inganta wanda ya saba wa maganganunsu har yanzu baka bar mazhabin nasu ba kun gane abin da malai yake cewa ko yace wala kharijan an tariqatihim kuma baka fita daga tafarkin su ba har ila yau kana nan kana bin tafarkin wannan waɗannan manyan limaman bal huwa muttabi'un lahum jami'a kai hasali ma ya tabbata kai ne kake bin limaman nan gaba ɗaya kaga idan limaman suna kan shari'a ne dukansu to ya nuna kai kana bin tafarkin shiryayyu kenan gaba ɗaya kaga wannan ya nuna kai ka fi dacewa fiye da wanda zai ce zai rike mazhabin guda ɗaya daga cikin su domin wanda ya kama mazhabin ɗaya daga cikin su ya makalkalewa abin da yake cewa a fakaice wannan mai mazhabin shine kaɗai yake kan shari'a sauran kuma batattu ne haka ne ko ba haka bane jama'a domin idan ba abin da kake nufi cewa waɗannan limaman batattu ne ba me yasa ba za ka bi nasu zantuttukan ba me yasa za ka makalewa ƙwaya ɗaya to balantana kuma su ashe limaman ma ba su ma ce kowa ya bi ra'ayinsu ba at the expense of barin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan kana aiki da hadisan manzon Allah to kari kai riko da mazhabin limaman nan baki ɗayan su kenan kaga ka tabbata akan shirya Allah ka datar da mu malam yace wa mutamassikun bil urwatil wusqa sannan ka tabbata wanda ya riko da wannan igiya ne kauri allati lam fisama laha wanda igiya ne wanda baya tsinkewa mana igiya ce mai kauri wanda ba abin da yake tsinka wannan igiyar walaysa kadhalika man taraka as-sunnah thabita li mujarrad mukhalafatiha li qawli yace kaga wanda shi kuma zai ce zai riko da maganganun su ko da ya ga hadisi da ya saba wa maganan to shi ba zai iya barin maganganun limaman ba ya gwammace ya saki hadisi to shi wannan bai zama yana kan shari'a na waɗannan limaman ba ba irin tafarkin sa yake bi ba an fahimta ko kadai ya kuma yi riko da wannan zancen nasa ne saboda wai ya saba wa maganganun limaman bal huwa bidalika asil lahum mala yace kai wanda ya mai da kanshi addinin shi ta wannan tsarin zai bi shine ta aikin a ta tsarin yin aiki da maganan malamai ya aje hadisan manzon Allah to wannan ya saba wa limaman gaba daya ya saba musu kaga wannan shine ya tabbata baya bin mazhabin su kenan ina fata an gane malai yace wa mukhalifun li aqwalihim al mutaqaddima kuma ya tabbata ya saba wa zantukan waɗannan limamai wanda muka gabatar shine waɗanda muka ji a darasin da ya gabata ko sai kuma ya kawo ayan alqur'ani zai ainihin wato nuna hadarin wanda yake sakin maganar manzon Allah ya dauki ta wani kowane ne shi sai ce wallahu ta'ala ya ku bayan ko Allah madaukakin sarki na cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah madaukakin sarki ya rantse da kansa an fahimta ko duk inda ka ji siga irin wannan Allah yana yin rantsuwa ne da kansa domin ya tabbatar mana da maganan da zai faɗi to babu ainihin wato tunanin sassauci ko wasa a cikin shi Allah ya ce ba sai na rantse da ubangijinka ba malamai suka ce irin wannan sigar ta ma fi tsanani fiye da a ce an yi rantsuwa da Allah an gane ko Allah ya ce na rantse da ubangiji ubangijinka shi Allah yake rantsuwa da kanshi kenan la yu'minuna kun ga sharaɗi na rantsuwan kenan fa Allah ya ce ba wanda zai tabbata mai imani an kore imani kwata-kwata daga wanda zai fada cikin tarkon abin da ayan nan ta yi hani gare shi wane ne wannan Allah maɗaukakin sarki ce ba wanda zai yi imani hatta yu hakkimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun mai da kai kai ne mai hukunci a cikin abin da ya kawo saɓani a tsakaninsu wato wannan ya ɗauki ra'ayi kaza wannan ma ya ɗauki ra'ayi kaza to imaninsu ba zai zama imani karɓaɓɓe ba a wajen Allah har sai sun mai da zancen zuwa gare ka kuma su yadda da duk abin da kai ka faɗa al-imamu ibnu katirin da ya zo karkashin wannan aya a cikin tafsirinsa ya ce wannan aya dalili ne akan cewa duk al'amarin da ya zo daga wajen manzon Allah bi ake yi ba wani abu da za a ce maka daga manzon Allah da za ka ce kai ba ruwanka da shi ayan nan na nuna maka cewa ba ma ka da imani har sai ka bi manzan Allah ka cokan ɗinka jama'a an gane wannan da kyau ko sun malaya jidu fi an fusihim haraja sannan in kuma suka ɗauki hukunci daga gare ka kada wanda ya ɗauki hukuncin kuma ya tafi yana jin ƙaiƙayi a zuciyar shi ya ji zuciyar shi ya yi wato haske ya yi fari ya kuma gamsu da abin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan me ya rage mishi ya kama aiki kawai ba kama hannun yaro tunda dai an ce daga manzon Allah ne to shikenan zance ya kare Allah ya ce mimma qadaita na hukuncin da kai kuma kaga duk maganan maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hukuncin da da yayi a cikin bayi daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa yusallimu taslima kuma su sallama cikakken sallamawa shine total submission kenan an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni da musulmi namiji ya rinka daga tufafin shi kada ya wuce idan kaurin shi ko to kaka tsaya tambayan wai me yasa ne tun da dai manzon Allah ne ya umarni to ka karɓi wannan umarnin in ko baka yi haka ba billahi allazi baka da imani wannan shine abin da ayan ke cewa fala wa rabbika la yu'minu da haka al'amarin manzon Allah ba wasa ba jama'a to yanzu waɗannan a imma din zai yi saboda wai kana girmama su kana ganin darajar su a ce ga wani maganar su da ya saba wa ta manzon Allah kuma sai ka aje ta manzon Allah ka dauki tasu bayan ga ayan nan ta sauka akan bin manzon Allah jama'a mun gane wannan da ke ko shi yasa al-Imam al-Bukhari da Muslim kamar yadda shi Ibn Kathir din shi ma ya kawo a karkashin wannan tafsirin yace daga cikin dalilan da aka ruwaito na sababin saukan wannan aya akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka sani da Az-Zubair bin al-Awwam da shi da wani mutumin Madina aka ce rikici ya hada su suna da gona ne wanda suke a jikin juna an fahimta ko to a saman gonakin akwai rafi inda idan ruwa ke aini wato gangarawa to kaga kenan sukan yin noma a lokacin rani da haka idan suka buƙaci ban ruwa sai su sako ruwa daga wannan rafin sai shigo gonakin to shi azubai gonan shi shi yake a jikin rafin daga rafin sai gonan shi daga can ɓarin kuma sai gonan wannan mutumin madina an samu wani riwaya da ya bayyana cewa hafiz ne ɗayan ibnu abi balta ina fata fahimta to me ya faru shikenan wata rana wannan mutumin madina sai ta da sai ta da ƙayar baya sai ya balli ya ce shi sam bana idan aka tashi yin ban ruwa to dole a sako ruwa daga rafi ya shigo gonan shi farko sai gonan shi ya gama sha sannan sai a kulle sai ya shiga gonan azubai shine Zubairu yace a a bawan Allah kai ne riciki da kai haka muka saba yi duk shekara tunda gona na ne yake a jikin rafi ruwa ya shigo na wata kuna idan na gama sha sai in sake ya shiga naka mutumin ne yace ai sam da haka sai dai mu je mu hukunci a wajen manzon Allah shikenan ko suka rankaya suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna zuwa sai suka yi bayani ya manzon Allah ka ji abin da ke tafe da mu da haka mun zo kai mana hukunci manzon Allah yana ji sai ce kasantuwan kun saba yadda kuke yi duk shekara sannan kuma shi azubai gonan shi ne yake a jikin wato wannan bakin ruwan ko rafin shi ya ci gaba da shayar da nashi in ya gama sannan ya sako maka wannan ya fi dace da abin da wato hankali zai ɗauka wannan mutumin madinan buɗan bakin shi da ke da wuya sai ya ce an ka nabna ammatik ya ce to wato abin da za ka ce kenan ko saboda shi wannan zubairu ɗin ɗan innanka ce wato za a nuna mun ƙabilanci ko abin da ya ce wa manzan Allah kenan sai hankalin manzan Allah ya tashi sai idan shi ya ja manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni in yi hukunci ka ce wai na yi ƙabilanci ni da na zo in yi faɗa da wannan maguzancin idan manzan Allah sai ya kaɗa ya yi jazir nan take shine sai Allah ya saukar da wannan ayar yana ƙara goyon bayan manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah ya ce aka ce karanta musu ba ma wanda zai yi imani cikin su sai wanda yake gamsuwa da hukuncin da kai da haka ko dai ya yarda ko kuma ya zama arni amma kun ji fa wannan nan waɗanda su ne a karan farko da suka fara imani kenan fa kun ji abin da ya sauka a kansu to zai yi yanzu a ce wani ya zo ya ce saboda maganan wani ga hadisin manzan Allah ya zo karara akan matsala sai a ce a aje hadisin a dauki zancen wani ka'inan mankana kowaye shi zaka zo ka ji wasu misalai yanzu masu ainihin wato nuna muhimmancin wato kai riko da abin da ya zo daga manzan Allah kuma ka aje na kowaye za ka ji misalai yanzu kuma ko da babu misalai wannan ayan ai ta ishi mai hankali ko ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa ya ruwaito shi kuma wani labarin shi ma a cikin asbabun nuzul ko wurud na wannan aya yace wasu mutane ne su biyu anan aka kawo su ba tare da an gane ko su wane ne ba ba a bayyana ba suka zo wajen manzon Allah game da rikicin da ya faru a tsakaninsu me ya faru shikenan sai annabi ya hukunci da manzon Allah ya hukunci ɗaya da ya ji abin bai zama in his favor ba sai ya ce gaskiya mu a canza mana mai hukuncin nan a ce Umar ya zo ya mana hukunci manzo Allah ya ce har ko ce yace eh yace to ku je wajen Umar ku ce na ce muku hukunci tunda ba ku gamsu da nawa ba ai ko sai suka tafi aka je aka yi sallama Umar ya fito Umar ka ji abin da ke tafa da mu mun je rikici ne ya kai mu wajen manzon Allah aka gama hukunci tsaf sai muka ce gaskiya gara a tafi Supreme Court kenan ko ko Court of Appeal da haka muka ce a kawo wannan karan wajenka ka zo ka sake mana wannan hukuncin ya ce haka aka yi suka ce kwarai da gaske ya ce kenan kun yadda da abin da ni zan hukunta suka ce kwarai mun yadda da haka sai ya ce ku jira ni sai umar ya shiga gida yana fitowa sai ya fito da takobi kawai sai ya sara kan daya wala ya cire kan shi dayan yana ganin haka sai ya fita a guje bai san ta ina ya bi zo ya koma gaban manzon Allah aka gan shi a birkice lafiya yace ya kashe dan uwana waye Umar ne kai ku yace hukunci yace ai hukuncin ne muku shine sai aka saukar da wannan aya cewa ai dama duk wanda bai yarda da hukuncin manzo Allah ba arne ne da haka Umar ya kashe banza duk da riwaya an ce bai inganta ba a kun san wato Umar suna daga cikin waɗanda ba sa ɗauka al'amarin manzo Allah da wasa hauka kuke yi manzo Allah ya hukunci ku ce ba ku yarda da shi ba sai ni to hukunci na shine kawai aiki so jama'a matsalar manzan Allah ba a daukan shi da sassauci wallahi sai yasa kaga malaman hadisi in kana son kaga tashin hankalin su shine kayi wa hadisin manzan Allah ketar man anan zaka gane waye su zaka ga jan idan su zaka ga fushin su zaka ga kaushin harshen su ina fatan jama'a an gane da haka tsakaninka da manzan Allah shine kawai sami'tu wa afa'atu Allah ya samu dace to kun ji wannan aya kenan aya ta 65 a cikin suratul nisa wa qala har ila yau Allah madaukakin sarki yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wannan aya ta 63 kenan a cikin suratul nur karshen can inda Allah ke bayani game da la taj'alu du'a ar-rasuli ko bainakum ka du'a ba'dikum ba'da Allah ya ce qad ya'lamu alladhina qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluluna منكم لواذا قال الله يتي فليعذر الذين يخالفون عن امره malamai suka ce abin da ya faru shine munafikai ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah ya zo yana khutba mujahid ibn aliya a abul aliya yayi wannan tafsirin yace sai munafikai sai su sai su ji khutban da annabi yake yi tattaunawa da zancen da yake yi duk sai ya gundire su shikenan kawai sai su rinka zame jiki suna fita wanda a ƙa'ida duk wanda zai fita daga majalisin manzan Allah sai ya nemi izini shine ta hanyar su ɗaga hannu in aka ba su izini sai su fita ba ma munafukai sai su rinka janye jiki suna fita shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku mai da kira da kuke yi wa manzan Allah irin yadda kuke kiran junanku idan za su kira junanku sai mutum ya faɗi sunan mutum gatsau an fahimta ko Tahiru Abdullahi kabiru haka ake faɗi ina fata an gane ko kuma su rinka ce mishi ya abal asim irin yadda ake kiran juna to shine sai Allah ya ce shi manzon Allah ba ordinary bane ku daina mishi irin wannan kira irin wanda kuke wa junanku dole ne ku kira shi da girmamawa shine daga nan suka rinka ce mishi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul da makamancansu an fahimta ko to shine sai Allah ya ce Allah ya san masu sulalewa alladina yatasallaluna hausa ne ko eh masu sulalewa daga majalisi su fita ba da rarrafin nemi izini ba ya Allah ya ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri masu saba wa umarnin manzon Allah su they should be careful su shiga taitayin su saboda ne an tusibahum fitna wallahi tun daga nan duniya fitina na iya riskan su aw yusibahum azabun alim ranar tashi alkiyama kuma azaba mai raɗi yana cin yana jiran su imam malik da cikin malaman da suka fassara wannan aya yace fitina da ake jiya musu tsoro a nan duniya shine kafirci saba wa umarnin manzon Allah kwaya ɗaya zai iya mai da kai arne wallahi da haka abun ba wasa bane jama'a so sunnar manzon Allah ba a bakin wasa yake ba jama'a an gane wannan da ke ko Allah ya sa mu dace qala al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn rajab da yazo yana bayani karkashin wannan ainihin wato a tattaunawa ga abin da yake cewa yace fal wajibu ala kulli man balagahu amrur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa arrafahu an yubayyinahu lil umma abin da yake wajibi akan duk wanda sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta riske shi sakon manzon Allah ta iske ka to dolen ka ne baka da zabi kai ma ka sanar da wannan ka ليبلغ الشاهد منكم الغائب بلغوا عني ولو آية إن هر كسامو karatu game da sunnan manzon Allah kwaya daya to je ka karantar da wannan sunnan kai ma ka koma cikin mutanenka wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yarji'un ka je ku karantar da al'umma ga sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda manzon Allah yake sallah za mu zo mu ji hadisin Malik ibn Uwayy abin da suka yi kenan matasa ne suka zo wajen manzan Allah sa'annin juna suka zo suka yi kwana da kwanaki wajen manzan Allah annabi ya koya musu tauhidi da aƙida da sunna ya ce to in kun koma wajen mutanenku a garinku a ƙauyenku ku je ku karantar da su da abin da kuka ji daga gare ni shi ne su maliku fa suka ta karantar da sunnan sallan nan ka ce ku zo mu nuna muku sallan manzan Allah ba dan lokacin sallah yayi ba sai dan mu sauke nauyin da muka karɓo shine sai ya zo ya yi ikama ya tada kabbara ya fara sallah tun farko har ƙarshe yana sallama sai ce kun gani kuna koya muku practical kenan sai yayi gaba haka suka yi ta koyar da sunnan nan to kai ma haka aiki a kanka za a zo a karantar da sifar sallar manzon Allah ko to da zaran ka ji wani karatu wanda aka ce wannan sunnar manzon Allah kenan a sallah to kai ma koma masallacin mutanen ku ka karantar da su wannan sunna ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to kun ji abin da ibnu rajab ibnu ibnu rajab ya faɗi kenan yace wajibi ne duk wanda sunnan manzon Allah ta riske shi to ya je karantar da shi ya bayyana wa al'umma wa yansah lahu ya je musu nasiha wa ya'murahum bittiba'i amrihi ka ga musu cewa to wannan sunnar manzon Allah ne wajibi kowa ya koyi da shi jama'a na fahimta ko wa in khalafa zalika ra'yu azimin min al-a'imma in ga magana yace ko da ko wannan sunnan ta saba wa ra'ayin mafiya yawa daga cikin al'umma min al'umma wannan sunnan ta saba wa abinda mutanen garinku ko ƙauyenku suka sani to tunda dai sunnan manzo Allah ne dole a karantar da su ina fata an gane tare da cewa an zo karantarwa za a yi da hikima ne da kuma yi wato mau'izatul hasana ina fatan jama'a an gane eh ba za a je musu ta yadda kuma za su gaza fahimtar ka ba yadda kai ma aka karantar da kai cikin natsuwa ka fahimta to kai ma haka zaka je cikin natsuwa ko da ta hanyar kai ma ka ɗauki tsawon lokaci ne kana gabatar da darasi har ka zo kan wannan matsala amma kuma ba wanda zaka je ka rikitar da komai a kasa fahimtar ka ba yau ka ji karatu karatun da an yi shekara da shekaru ana karantarwa aka iska to kai kakka je ka ce to duk wanda bai yi ba zai fita masallacin na yau a'a an gane ko yawa yi abin cikin hikima sai ce fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahaqqu an yu'azzama wa yuqtada saboda sunnar manzon Allah duk wani al'amari da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi cancanta a girmama da kuma shi yafi cancanta a koyi da shi fiye da abinda mutane suke akai da haka duk girman mutanen garinku duk darajansu ba su kai kalmar da manzon Allah ya karantar da ilimi da shi ba da haka abin da ya zo daga manzan Allah ya fi su girma kuma wajibi a koyi da wannan min ra'ayi ayi mu'azzamin qad khalafa amrahu fi ba'd al-ashya khata'a fiye da al'amarin kowa kowane malami da ake girmamawa matukar ya saba wa abin da ya tabbata daga manzan Allah to wala Allah wannan saba wa sunnan da yayi shi ma kuskure ne daga gare shi ba shi kaga bai kamata a bi kuskuren shi ba wanne ya kamata a bi abin da yake gaskiya da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a ana fahimta ko shi yasa Imam Ahmad ya rawaito wani hadisi a cikin musnadinsa a cikin hadisan Hammam ibnu munabbihin wanda ya ruwaito daga abu huraira manzo Allah ya ce misali na da misalin ku kamar mutum ne da yake a tsakiyar daji sai ya ji sanyi sai ya bukatu zuwa ga ya kunna wuta domin ya sha ɗumi to amma kasantuwan yana tsakiyar daji ne sai ƙwari suka rinka tasowa ko ya san ƙwari suna son inda haske ko sai suka rinka tasowa suna zuwa inda hasken ne yake sai suka rinka afkawa cikin wannan wutar kaga shi wannan mai shan ɗumin nan ya kunna wutan ne don yin hallaka su bai yi don yin hallaka su ba to manzo Allah ya ce misali na da ku kaman haka ne kaman ku ne ƙwarin da haka kuka rinka yin tsalle kuna afkawa cikin wutan manzo Allah ya ce ni kuma ina ciyo kwalan ku ina cewa kar ku fada ku dawo ta yaya shine ta hanyar abubuwan da na karantar da ku in kuka bi waɗannan karantarwan to ba za ku shiga wuta ba shine manzo Allah yace kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wane ne zai ki shiga aljanna manzo Allah yace wa man asani faqad aba so saba manzo Allah shine aukawa cikin wuta ba nabi yace ina ciyo kwalan ku in jawo wandan wannan in jari gan wannan in ja malum malum din wannan yace amma ya na iya saboda yawan da kuka yi kafin ankara ina cikin jan wani wani zai alkafara ya fada to abinda ake yake faruwa kenan wajen masu kin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka jama'a kun ji yawa kuma zaka zo ka ji yanzu din nan domin ka aje maganan wani malami kowaye malamin fa jama'a muna cewa kowaye kuma ka fahimci kowaye kaka istisna'i kaka ce amma banda malam wani don ka faɗa haka ka zama arni ina fatan jama'a an gane yes dan haka muna nufin kowaye wanda ka sani cikinmu ne ko wajenmu ko na zamani ko na da matukar maganar shi ya saba wata manzan Allah aje maganar shi za a yi saboda maganar manzan Allah ya fi shi daraja ya fi shi girma to amma kuma aje maganar shi bai nuna kuma an wulakanta shi ba abinda mutane suke kasa fahimta kenan sai su ɗauka cewa dan ka ce ba za ka bi malam wane ba duk da cewa shine malamin ku da ya karantar da ku amma yau ka ga hadisi da ya tabbata kuma sabanin ra'ayin malam da haka yanzu kai ba za ka bi ra'ayin malam ba sai a ce ai ya nuna wa malamin rashin kunya ai ya ce malam bai iya ba a'a ba haka ake cewa ba za ka zo ka ji yanzu dinnan malam yake cewa fi ba'd al-ashya khata wala'alla shi malamin kuskure yayi dan tabbas duk malamin Allah ba zai aje hadisin manzon Allah ya dauki ra'ayin shi kuma ya gina mutane akai ba to me ya faru kenan sai kai mishi kyakkyawan zato kila ya yi kuskure ne shi ma ko dai bai san hadisin ba ko bai fahimci hadisin ta yadda kai ka fahimce shi ba yanzu shi yasa ya tafi ma akan ra'ayin da a zahiri da shi ya saba wa hadisi da haka kaga me yafi dacewa sai kai mishi addu'a akan wannan kuskuren ko wannan ra'ayin amma sai ka ɗauki sunnar manzon Allah ka yi aiki da ita jama'a an gane wannan dake ko mana yace wa min huna to a daidai wannan gaban bari ka ji misalai kamar yadda muke ta mana ishara radda sahabata ومن بعدهم على كل مخالف السنة الصحيحة shi yasa aka samu sahabbai da almajiransu da waɗanda suka biyo bayansu suka rinka aje zancen kowane ne matukar wannan zancen ya saba wa sunnan manzon Allah ingantacciya zaka zo ka ji misalai yanzu wa rubbama aghlazu fi raddi wani lokacin ma suna kausasawa wajen yada zancen duk wanda ya saba wa manzon Allah ba sa ɗauka al'amarin da sanyi da sauƙi domin shi manzan Allah ba a saba mishi ne kawai in kuma mutum ya saba mishi to ya zama kuskure ne to ka ko ga zaka bi mutum akan kuskure shi yasa suke tsanantawa wani lokacin wajen raddi ga misali can a ƙasa malam ya buga mana kafin mu tsallaka bari mu ji misalin malam yace kultu shi malam nasu jina albani kenan ko yace hatta walau ala abaihim wa ulama'ihim ashe kun ga maganganun da muke ba wai mu muke assalawa ba mala albani ya ce raddi da suke yi ga wanda ya saba wa manzan Allah a cikin zancen shi ko da ko ubansu ne fa wallahi ba sa daga ubansu kafa ko da malamin su ne ba za su daga mishi kafa ba jama'a an gane wannan da ke ko kama rawat tahawiyyu fi sharhi ma'ani al-athar yace bari mu buga muku misali wanda al-imam tahawi ya rawaito a cikin littafin sa ma'ani al-athar wa abu ya'la fi musnadihi da kuma al'imam abu ya ala al-masuli a cikin musnadinsa bi isnadin jayyidin da isnadi nagartacce rijaluhu sifatun an salim bin abdullahi bin umar daga ɗan gidan abdullahi ɗan umar mai suna salim ƙala ya ce inni la jalisu ma'abni umar radiyallahu anhu fil masjidi wata rana ina zaune da mahaifina shine abdullahi ɗan umar to wane ne abdullahi ɗan umar ai kowa ya san abdullahi ɗan umar wani sahabi ne wanda ba shi da wasa wajen bin sunna ko to bari ka je ce wata rana muna zaune da shi a cikin masallaci kamar yadda muke zaune a cikin masallaci ɗin nan me ya faru iz ja'ahu rajulun min ahli sham sai wani mutumi ya zo daga cikin mutanen ƙasar sham fasa'alahu an tamattu'i bil umrati ila alhajj sai mishi fatawa akarmakallahu ina hukuncin wanda zai yi aikin hajji yayi tamattu'i kun san tamattu'i akwai ainihin wato a mahangan shi guda uku a shari'ance akwai ɗaya wannan da kuka ji na wajen ainihin wato aikin hajji akwai ɗaya na wajen ainihin wato sakin aure akwai kuma ɗaya na ainihin auren jeka na yi ka ko kun fahimta? to wannan ana maganan na aikin hajji ne wancan na sakin aure shine wanda aka ce a yi wa mata wato kyautatawa idan aka sake su Allah ya ce famatti'uhunna ha menene wasarrihuhunna sarahan jamila duk wanda ya saki mata to ya musu tamattu'i ya musu mutu'a ina ma'anar mutu'a nan shine ka kyautata musu ka bata wasu abubuwa da za a ka ainihin wato raka ta da shi saboda ba a so a yi rabuwa irin na kare jini bir jini a rabuwa ake so a yi na mutunci Allah ya kaddara auren ku ko zaman ku ya zo karshe to wannan saki da za a yi kamar yadda kai mata kayan gara sanda za ka aure ta ko sai ka ƙara zuwa kasuwan Kano ka siyo mata leshi ka cika mata akwati ka ce to malama Allah ya tsada mu da alkhairi Allah dai ya kaddara ba za mu ci gaba ba ga wannan ga kuma wannan dubu hamsin a ɗan riƙe kafin Allah ya kawo wani mijin aure to ka ga gobe ka je gidan ba za a kare ka ba ko tunda an san kana da mutunci amma irin wannan saki da ake na rashin kirki ana bin juna da dutse da da, da murhu ina za a yi tamattu'i a nan to wannan tamattu'i shari'a ta san da ita an fahimta ko da matu'i na biyu da shari'a ta sanda ita shine wannan na aikin hajji wanda idan mutum ya ɗauki harama zai je aikin hajji to zai fara yin umara idan ya ƙare umaran kafin kwanaki da za a fara aikin hajji sai ya warware ihramin shi sai kuma ya zauna a garin makka ya ci gaba da harkokin shi kaman ɗan gari har zuwa ranar tarwiya sai ya sake yin wanka ya sake ɗaukan harama to yanzu ya shiga aikin hajji kenan to wannan shi ake cewa tamattu'i an fahimta ko akwai kirani akwai ifradi ba karatun muke bayani to wannan ma shari'a ta san da shi hasali ma wannan irin sifa ta aikin haji ita ce wadda manzon Allah ya nuna al'umma su ci gaba da yi kawai dan yafi sauki yafi kuma ainihin wato dadin mu'amala to amma abin da ya faru shine kafin wannan lokacin a Qurayshawa suna azzama ya za a yi mutum yana cikin haramin Makka ya zo ibada kuma ya warware ihrami ya ci gaba da sabgogi kaman dan gari har da jima'i abin ya dore musu kai amma manzo Allah ya ce su idan yafi sauki ina fata an gane to har wannan zamanin wasu basu gamsu da fatawan ba don ku san manzo Allah aikin haji ɗaya ɗaya yi to a ƙarshen aikin hajjin ne kuma yin mutane bayani so abin bai riga ya bi jikinsu ba shine suka rinka tambayan sahabbai lokaci bayan lokaci wai kun ce wai tamattu'in nan shi za a yi to irin tambayan da aka zaka Abdullahi da Umar kenan kun fahimta ko tamattu'i na uku shine na ainihi wato ƴan Shi'a masu auren mutu'a temporary marriage kawai mutum ya je ya samu wata su yi yarjejeniya za su yi aure na awa biyu wannan kaga zina kenan na fata an fahimta dan meye bambancin da abin da karo yake yi su ma arrangement suke yi to wannan a farkon musulunci an halasta wannan irin mutu'an daga baya aka zo aka haramta shi da tafiya ya tafiya kuma aka yawo aka sake halasta shi to daga ƙarshe sai aka yi haramci na ainihin wato dindindin shine ba a ƙara halasta shi ba har tashin alkiyama saboda an shiga wani yanayi ne a farkon al'amari da ainihin wato aka yi hijira aka yi ƙaura daga maka aka dawo madina da dama cikin sahabbai kowa san yadda aka yi musu koran wulaƙanci aka hana su matansu aka hana su ‘ya'yansu sai suka dawo suka shiga cikin wato damuwa na yi wato uzuba gwaurantaka ga kuma mutane suna buƙatar ainihin wato a iyalansu sai zance shari'a ta kawo sassauci akan cewa to mutum da bai da ikon yin aure na dindindin ko ya samu kanshi a halin tafiya to suna iya yin tamattu'i yarjejeniya tsakanin shi da dangi ainihin wato matan ko ita matan na wani lokaci zuwa sadda ya gama sabbogin shi a garin da ya je in zai dawo sai ya sallame ta sai su rabu madadin ya je ta karuwanci ko kawalanci ko kaza ko kaza ko kun fahimta to aka dawo aka halatta da karshe aka haramta shi har abada to shine waɗannan yan shi'a su suka ɗauka a matsayin addini to kaga wannan fata ne Allah ya kiyaye to mu dawo kan karatun mu to sai wannan mutumin Sham sai ya zo wa Abdullahi dan Umar tambaya cewa yanzu Allah gafa ta malam me kake gani game da aikin hajji tamattu'i mutum ya dau harama ya je ya umra sai kuma ya warware ya ci gaba da jima'i da iyalin shi zakarin shi na digan maniyi a cikin haramin maka kuma zai yi aikin hajji a gaba me za ka bada fatawa kun fahimci tambayar yanzu ko faqala ibn umar abdullahi dan umar sai ce hasanun jamilun ai wannan shine aikin hajji mai kyau kuma shine wanda ya dace kowa yi saboda haka manzon Allah ya ce kowa yi yanzu ba ya bada fatawa da abin da annabi ya faɗi ba faƙala wannan mutumin amma kun san irin masu shegen tambayar nan masu haɗa malaman nan ba shi an daɗe ana yin irin shi zai je je wani fatawa a wani makaranta sai ya kawo shi majalisin wani malami sai aka yi kalla ina hukuncin kaza sai ya faɗi aka sai ya ce to amma fa akwai malaman da suka ce ba haka bane me yasa ba kai shiru ba tun farko kawai saboda kaza da fitina to shine da ya gama jin fatawan kaga madadin inda shari'a yake nema sai ya tashi ya tafi faƙala sai ya ce fa inna abaka kana yanha an zali to ai ko ala gafata malam mahaifinka waye mahaifin shi Umar dan Khattab sai ya ce shi kuma yana hani game da ainihin wato tamattu'i a wajen aikin haji na'am tabbas an samu wasu sahabbai sun rinka nuna cewa ba tamattu'i za a yi ba kirani za a yi saboda ne wasu su basu san wannan ainihin wato doka da annabi ya kawo cewa tamattu'i shine wanda ya fi ba da haka suka tafi akan abin da suka sani so sun rinka ba da fatawa kafin su dawo su ji cewa ai daga manzon Allah ga abin da manzon Allah ya zaba wa mutane to shine sai wannan mutum yake cewa to amma mahaifinka yana cewa ba shi za a yi ba to ma da yanzu fatawan wa za a dauka Abdullahi dan Umar bari ku ji reaction din shi faqala bude bakin shi ke da wuya sai yace wailak yace hauka kake yi lafiyanka ka sha ne abin da ya fara mishi kenan ya ce fa'in kana abi ƙadna ha an zalika ya ce in ma babana ya hana kamar yadda ka ce wa kad fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi amma ya tabbata manzan Allah fa shi yayi wa amara bihi kun ga magana kuma manzan Allah ya umarni cewa ayi fa bi qawli abika akhudhu an bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu kana nufin maganan mahaifina zaka dauka ko umarnin manzan Allah sallallahu alaihi kun ji tambayan da ya mushi mutumin da ya ga voice din Abdullahi dan Umar ya canza sai ya dawo cikin hayyacin shi shine magana da muka yi dazu in ka ga malamin hadisi yana zafi wallahi an taba sunna ne su ba sa zafi dan an taba su dan su ba kowan kowa bane su amma kana son ka gane zafin su taba manzon Allah ka taba musu mai gida ko hadisin shi ko da kwaya ɗaya ne jama'a fahimci wannan da kyau sai ya ce hauka kake yi idan mahaifina ya hana amma manzon Allah ya umarni nawa za ka ɗauka cikin su biyun faƙala sai mutum ya yarma ya ce bi amri rasulillah ya ce algafin haɗa mun afuwa wallahi na manzon Allah zan ɗauka faƙala sai Abdullahi ɗan Umar ya ce kum an fita ɗan kaza kaza ta shiga ba waje ku ji ba mutumin fa ya ce zai ɗauki na manzon Allah amma tun farko wa ya ce ya gwada maganar manzon Allah da ta wani shine laifin shi kuma an fahimci wannan da kyau ko da haka Abdullahi dan Umar sai ya kore shi ita ta shiga bani waje goban ƙara ce maka manzon Allah ya ce ka ce wani ya ce yanzu dan Allah wane ne Abdullahi dan Umar yayi zafi akan an gwama maganar shi ga ta manzon Allah uban shi ne fa to shine maganar da kaji malai ya faɗi a can yace ko da maganar daga baban sa yake balantana wani shi so ba a shi manzon Allah al'amarin shi red line ne don jazon ne ba a crossing din shi ina fata an gani Allah ya samu dace warawa ahmad al-imam ahmad shi har ila ya rawaci wani a wannan labarin a cikin musnadinsa haka tirmidhi kuma tirmidhi ya inganta warawa ibn asakir an ibn abi dhi'b fa qala haka ibn asakir shi ma ya rawaci wani labari bari ku ji daga ibn abi dhi'b yace qada sa'd ibn ibrahim yani ibn abdurrahman ibn auf akwai wani jikan sahabi abdurrahman dan auf shine mai suna sa'adu ɗan ibrahim ɗan abdurrahman ɗan auf alƙali ne an fahimta ko da aka sai aka kawo mishi wani matsala sai hukunci a matsayin shi na alƙali ala rajulin bi ra'ayi rabi'a bin abi abdurrahman to da ya tashi yin fatawan sai ya ɗauko fatawa daga wani malami da ake kira rabi'a ɗan abi abdurrahman rabi'atan ra'ayi da kake ji sai ya ce fa akhbartuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma qabadi to shi ne bada labarin yace sai na ga wa alƙalin amma kuma akwai zance daga manzon Allah sabanin wannan hukuncin sai ya gaya mishi abin da ya tabbata daga manzon Allah fa qala sa'ad li rabi'a to shi alƙalin sai ya samu wancan malamin da ya dauko ra'ayin shi shine rabi'a sai ya ce mishi qad hatta akramakallahu kai ijtihadi wa madha hukmak amma hukuncin ka fa yanzu ya ƙare ya tafi faƙala sa'ad wa ajaban sai sa'ad ya ce abin mamaki ok an yi tsallake ko? afwan ya ce aha sai ce hada ibn abi zi'bin ga wannan malami ibn abi zi'bin wa huwa indi fiqa kuma malami ne amintacce yuhaddithu an nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma qadaita bihi ya kawo min hadisin manzon Allah wanda hadisin ya saba wa hukuncin da kai kuna fahimta ko fa qala lahu rabi'a to sai shi rabi'a din da aka dauko ra'ayin shi sai ya ce qadit tahattu a qadit tahatta wa madha hukmak ai ka riga kai ijtihadi kuma ka riga kai hukunci to a tafi kawai a tafi haka ai ba wani matsala kun gane abin da yake nufi tunda dai an yi an wuce fa qala sa'ad sai shi alqalin yace wa ajaban yace haba akramaka Allah kai ne kake magana irin haka ina ce maka ga ibnu abidin ya kawo min hadisi wanda ya saba wa ra'ayinka da na dogara da shi wajen hukunci sai kuma ka ce aikin da na yi hukunci an gama ba sai na kawo hadisin ba yace abun mamaki yace unaffizu qada'a sa'ad wala unaffizu qada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu kana nufin ni sa'adu in dauki hukuncin da nayi in aje hukuncin da manzon Allah yayi kaga wannan alƙalin yana da hankali ba ina fata an fahimta sai yace bal yace to wallahi ba zai yi ba aruddu qada sa'ad ibn ummi sa'ad yace wallahi sai dai in yi wurgi da hukuncin da ni sa'adu dan maman sa'adu sai kaskantar da kanshi ina fata an fahimta yace wallahi gara in wurgar da hukuncin da nayi an fahimta wa anfizu qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi zan dauko hukuncin manzon Allah sai na sake wannan alƙalancin da shi zan yi aiki fada'a sa'ad bi kitab al-qadi al-qadiyya fashaqqahu sai sa'ad ya ga wa rajistara kenan ko yace je ka dauko min kundin dokokin nan da nake rubutawa sai aka dauko wannan dokan da yayi hukunci akai ana kawo mishi kawai sai ya kekkece takaddan yace wannan hukuncin ya tashi aiki mun ji daga manzon Allah da haka za a sake zama yanzu da hukuncin manzan Allah za mu yi aiki to haka fa ake yi in an saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qabalil muqdi alaihi sai sake wani hukunci da abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun ji wannan misalai bi kenan fa kawai an dauko mana daga ainihin wato rayuwar salaf sahabban manzan Allah da waɗanda suka biyo bayan su to kaga fa bihudahum fabihudahu muqtadi sai ai koyi da shiryansu sai mu koma can cikin sama kenan ko sai yace la bugdan lahum to idan ka aje zancen waɗannan limaman kai hukunci da na manzon Allah wannan fa baya nufin kana kin su limaman ba kiyayya bane ba haushin su kake ji ba bal huwa mahbubun indahum su kansu limaman sun fi son ma abin da kai ka aje zancen su kai aiki da na manzon Allah mu'azzamun fi nufusihim su ma sun fi girmama ra'ayin manzon Allah a cikin zuciyarsu lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayhim su ma sun fi kaunar manzan Allah fiye da kansu wa amruhu fauka amri kulli makhluqin al'amarin manzan Allah yake sama da al'amarin kowane mahaluki fa idza ta'arada amru rasulillah amru rasuli wa amru ghairihi fa amru rasuli aula an yuqaddama wa yuttaba da haka duk sanda umarnin manzan Allah ya saba mu na wani shi kowaye wannan nan to na manzan Allah za a gabatar kuma shi za a bi wala yamna'u min dalika ta'zima man khalafa amrahu to kuma hakan bai nuna cewa ka wulakanta wanda ka ajizancen shi ba bai kuma nuna cewa baka girmama shi ba wa in kana maghfuran lahu yace bare ma muna tsaran wannan kuskuren da ake tunani yayi ayin Allah da Allah zai gafarta mushi saboda hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace idan mujtahidi yayi kokari sai ya kuskure za a bashi lada daya in ya dace kuma fa za a bashi lada biyu bal zalika al mukhalaf al maghfur lahu la yaqra la yukrahu an yukhalifa amra shi wannan malamin da ya kuskure daga ra'ayin da ya dace da na manzan Allah wanda muna fatan an gafarta mishi wannan kuskuren shi kanshi ba zai ji kyaman wato ka saba wa umarnin shi ka ɗauki na manzan Allah ba zai kyamaci haka ba idza zahara amrun rasuli sallallahu alaihi wasallam bi khilafi idan al'amarin manzan Allah ya sabawa nashi ainihin wato ra'ayin ba wannan magana yana nan a cikin ainihin wato zantuttukan alfullani a cikin wancan littafin nasa iqazu imam al-himam wanda muka yi bayani a darasin da ya gabata qultu sai malam Nasiruddin Albani ce kaifa yakrahuna zalik to ta yaya dama malaman nan za su kyamaci ka dauki abin da ya tabbata daga manzon Allah wa qad umiru bihi atba'ahu bayan su da kansu suka umarci almajiransu kama marra kamar yadda ya gabata wa aujabu alaihim an yatraku an yutraku aqwalahum almukhalafati lis-sunnah suka ce dole ne idan zancen su ya saba wa sunna to su ɗauki sunna su ajata su bal mala yace kan ku manta fa inna shafi'iyya al-imam shafi'i rahimahullah amara ashabahu an yunas an yunsibu sunnata sahiha ilayhi shi ya ce ma in dai sunna ta inganta to su dingina mishi wannan sunnan su ce shi ya faɗa kawai ko da bai taɓa faɗi ba walau lam ya'khudh biha kun gani ko ko da ba a taɓa jin wannan sunnan daga gare shi ba aw akhadha bi khilafiha ko kuma ya taba tafiya akan sabanin wannan sunnan walidhalika lamma jama'a al-muhaqqiq ibn daqiq al-eid malai yace shi yasa da aka samu wani babban malami mai suna ibn daqiq al-eid an fahimta da ya tattara wasu zantuttuka rahimahullah al-masail allati khalafa madhhab kull wahid min al-a'imma al-arba'a al-hadith as-sahiha fiha wani aiki malamin yayi ya rika bibiyan mazhabin waɗannan manyan limaman duk inda ya samu maganansu da ta saba wa sunna karara to sai tattaro waɗannan zantuttuka to sai rubuta wani littafi mai girma haka ina fata an gane yana da ainihin wato aiki da ya sa mishi al-madkhal li dirasati al-madaris wal madahib fiqhiyya an fahimta ko al-madkhal li dirasati al-madaris wal madahib fiqhiyya to a nan ne duk inda ya ga maganar abu hanifa da ya saba wa sunna sai ya ciro na malik ya ciro na ahmad na shafi duka to sai ya tattara irin waɗannan zantuttukan ya ce kun ga duk waɗannan maganganun to an samu hadisan manzan Allah da suka saba musu jama'a an fahimci wannan da ke ko to shine malam albani yake ishara akan wannan aikin a nan sai ya ce al-arba'a al-hadith as-sahih fiha wanda suka saba wa hadisai ingantattu infiradan wajtima'an wasu gaba ɗaya suka haɗu akan wani ra'ayi amma ra'ayin ya saba wa hadisi wasu kuma kowanne yana da ra'ayi daban da ya saba wa hadisi wani bai saba mushi ba duk sai ya tattara wannan aikin fi mujalladin zahab a wani mujalladi guda haka santine ne shine ma'anan zahab qala fi awwalihi ga abin da ya faɗi a farkon wannan aikin yace inna nisbata hadhihi al-masail ila al-a'imma al-mujtahidina haramun yace jama'a kun ga matsalolin nan duka da na dauko duk da cewa a cikin maganganun malaman fiqh nan na dauko shi amma haramun ne wani ya dangana musu wannan magana da Allah in na tambaye mu me yasa yace haramun ne me za ku ce saboda su da kansu sun ce sun barranta in dai hadisi ya saba wa maganar su ba sai kaga ba dalilin da zaka ci gaba da dangata musu tunda an samu hadisin ya inganta kuma ya saba musu jama'a fahimta ko da haka ibnu da kai yace haramun ne ka danganta musu maganan duk da cewa su suka faɗa amma tunda ya saba wa hadisi to sun barranta daga magana sai yace wa innahu yajibu ala al-fuqaha al-muqallidin lahu ma'rifataha kuma dole ne masu ƙaryan bin mazhabin nan dole su san waɗannan abubuwa da haka ku je ku gaya musu majanin al'a'immal fuqaha waɗanda suke haukace wa malaman fiqh su ce duk abin da suka faɗa shikenan zance ya ƙare ku gaya musu ibnu da kake ya ce wajibi su san waɗannan masalolin kuma su daina dangana wa waɗannan limaman sai ya ce ne li Allah ya azuha ilaihim saboda kar su sake dangana musu waɗannan maganganu fa yakzibu alaihim sai ya zama yanzu ƙarya suke musu me yasa za su yi musu ƙarya saboda ya saba wa hadisi magana kuma sun ce sun barranta daga wannan magana bayan rayuwarsu ne ko sadda suke rayu ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan zance shi ma za ku same shi a wancan littafi na al-fullani fi qadu himam ulil absar yan uwa masu albarka ane mana isharar lokacin namu ya kawo jiki kuma mun zo daidai gaba da haka za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba a nan ne inda malam zai tsaya kuma ya buga mana misalai na irin maganganun limaman fikihu da tabbas gashi ra'ayoyin sun saba wa hadisai saboda mu gane cewa lallai in har ka ce za ka bi maganganun malaman fikihu ne ido rufe to za ka wayi gari kana ainihin wato aiki da abin da ba manzon Allah ya zo da shi ba da haka wajibi ka dawo cikin kaikayinka kuma ka kiyaye saboda kada ka bauta wa Allah ba da abin da Allah baya so ba Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a musulmi a nan zamu saurara insha Allah mune wa kowa fatan alkhairi da wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah amin wa iyyakum